الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan birnin bauchi a yau da muke sha biyu ga watan ramadan shekara ta 1447 wadda ta dace da ɗaya ga wata ko? ɗaya ga watan uku shekara ta 2026 miladiya majalisi ne na karatun alkur'ani da tafsirin sa inda muke karatun suratul isra har yanzu kuma muna nan a cikin ayoyin da suka hada da aya ta 61 har zuwa aya ta 65 waɗanda suke magana a kan shaidan kuma har yanzu ba mu gama da shaidan din nan ba yau ma muna nan a cikin ayoyin nan da yardar Allah yau za mu gama da shaidan Allah ramba wa ikulna lil mala'ikati isjudu li adam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا na'am
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا na'am قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا na'am إن عبادي ليس لك عليهم سلطان na'am وكفى بربك وكيلا Allah ya maka albarka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا Allah ce ka tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga Adamu. Mala'iku suka yi biyayya suka yi sujada. Sai dai Iblis shi yaƙi yana mai cewa ni din ne zan yi sujada wa wanda ka halice shi daga yunku قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه Iblis ya ƙara da cewa ka ganka wannan da ka fifita ka ɗaukaka shi a kaina ka sani na rantse da kai la'in akhartani ila yawmil qiyama in dai har zaka jinkirta mun mutuwa har zuwa tashin kiyama to ni kuwa na yi alkawari la ahtani kan dhurriyatahu illa qalila zan halakar da wato al'umarsa zuriyarsa sai dai ɗan kaɗan ƙala sai ubangiji ce da shi izha jika ka yi abin da kaga za ka iya faman tabi aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikinsu fa inna jahannama jaza'ukum to lalle jahannama ita ce sakamakon kai da su jaza'an mafura wannan ko shine sakamako cikakke wastafziz man istata'ta minhum bi sauti kuma kaje kai kururuwa irin taka ta shedan wanda da ita zaka rikita kwakwalwar duk wanda ka samu dama daga cikin su da sautinka wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik kuma ka hada runduna da zaka rika kai musu hari domin farauto su su zo su bi ka ɗin ko ka je a kan abin hawa ko ka je a ƙafa wa shariku fil amwali wal aulad kuma ka je kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da kuma ɗayansu wa idhum kuma ka je kana ɗora su akan alƙawura irin na bogi wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura babu wani alkawari da shaytan ke yi wa mutane sai dai alkawari irin na ruɗi inna ibadi laisa laka alaihim sultan haƙiƙa bayina na ƙware kan baka da wata dama a kansu ko ƙarfin da zaka iya juya su daga shiriyata wa kafa bi rabbika wakila kuma haƙiƙa ubangijinka ya isa a matsayin abun dogaro don samun kariya daga shaitan a cikin matakin da muka yi bayani na jiya mun yi bayani akan ma'anar faɗin Allah ta'ala wa tafziz man istata'ta minhum bi sautik yadda sautin shedan ke kururuwa wajen farauto mutane su bi inda sautin zai yake muka kuma yi bayanin da magabata suka yi cewa duk wani abin da ake ji da kunne na sauti na magana ko na sauti na kaɗe-kaɗe ko na sauti na wani abin da kira yake yi zuwa ga abin da za a iya saba wa Allah da shi to wannan shi ne sautin shaidan sannan kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kai musu hari da rundunarka ta sama da ƙasa wannan kuma ya nuna mana yadda shaidan ba zai taɓa gajiyawa ba domin samun abokan da za su zauna tare a cikin wuta taruwan da za a yi a cikin wuta za a yi ne karkashin jagoranci shi kansa shaidan kuma shi ne akan gaba kuma dukkan waɗanda ya ja su su kuma suna binsa kuma allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna jahannama la mau'idukum ajma'in laha sab'atu abwa da kai da mutanen da suka bika jahannama ita ce makomar kuma tana da kofofin da za su ishe ku don har guda bakwai da kulle babin minhum juz'un maqsud shine Allah madaukakin sarki yace da shi wa'idhum aje kai ta dora su akan alkawura kullum shaytan idan mutum ya bi nasa zai ta dora shi ne akan alkawura amma alkawuran shaytan duka na ƙarya ne shi yasa Allah ya ce idan aka shiga wuta shedan zai yi jawabi wa jama'arsa dan wuta wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shedan zai ce da su Allah ya muku alkawari na gaskiya sai kuka kibi ni ko na muku alkawari na ƙarya sai kuka bi ni wannan shine ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura wannan shine ash-shaytanu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan yana muku alkawarin cewa in kuka yi aikin alheri za ku talauci wa ya'murukum bil fahsha kuma yana muku umarni da ku aikata mummuna kar ku bayar da dukiyarku kar ku kuma ba da gangan jikin ku yi aiki a madadin haka ku yi aikin banza to shine Allah ya ce ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba irin ba wani alkawari na shaytan duk abin da kaji shaytan ya gaya maka to ƙarya ce rudi ne kawai ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ya ku mutane hakika alkawarin Allah gaskiya ne don haka ku karbi alkawarin Allah kar ku bi alkawarin shaitan kada ku bari duniya ta rude ku kuma kar ku bari shaitan mai rudi ya rude ku domin shi shaidan hakika abokin gaba ne a gare ku baka kuma ku ɗauke shi irin yadda ya ɗauke ku yana kiran tawagarsa ne domin ya samu abokan zama a cikin wuta wannan shi ne faɗin Allah ta'ala wa'iduhu ka ɗora su akan alkawari alkawari akan dukiyar da kuma ɗayan cewa wannan dukiyar idan kana ta kashe ta za ka talauce har mutum ya rinka cewa a halattu malar lubada na kashe kuɗi da yawa ba wannan harkar addinin yana cin kuɗi da yawa shi ba zai yadda bakar kuɗin sai kare sannan kuma zai rinka gaya masa cewa wannan kuɗin naka in ka ajiye su da su ne za ka samu damar da za ka ci karenka ba babbaka har ma ya hasabu anna malahu akhlada yana gani kamar dukiyarsa za ta bar shi ya dawwama a duniya kuma zai rika gani kamar dukiyar nan tasa dabararsa ce ta bashi qala inna ma utituhu ala ilmin indi mutum sai ce kudin sa kudin sa ne shi ya samu shi ya masa wahala kuma planning yayi kai ma kai planning in baka da kudi kai ne kaga dama wannan yana daga cikin alkawarin shedan ga mutum akan dukiyarsa sannan kuma yana daga cikin alkawarin shedan ga mutum akan dukiyarsa shine wannan dukiyar tunda yana gani ita ce jarin jin daɗin duniya da lahira to mutum sai ya rinka neman ta ta kowace irin hanya yana gaya masa cewa in kai abu kaza za ka samu kuɗi za ka duk abin da zai kawo kuɗi ba ruwanka da binciken halarci ko haramci sannan a kan ‘ya'yansu shi ɗan sai ya rinka gaya maka waɗannan ‘ya'yan naka fa su ne pride ɗinka su ne mafi darajar abin da kake da shi don haka ka kashe musu komi kuma ka ba su dama su rayu irin yadda suke so shi yasa ba zai damu da ya musu tarbiya ba ba zai damu da ya sa su su yi sallah ba waccan dukiyar tasa fil amwali ba zai yi sadaka ba waɗannan 'ya'yan nasa ba zai musu wa'amur ahlaka bis salati ba don haka fala sadaka wala salla ba sadaka ba salla shi bai yi sadaka ba kuma bai yi umarni wa ɗayansa su kuma su yi salla to wannan yadda zai ɗora ɗayan nasa ya manta da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum akwai matan da suke gidanku amma abokan gabanku ne akwai ‘ya'yan da suke gidanku ku kuka haife su amma abokan gabanku amma ku ba ku san suwa ne ne abokan gabanku na hakika ba ta yi wanda ke maka farau-farau da fuska ta yi wanda ke durkusawa har ƙasa ya gaishe ka shine abokin gaban naka wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani yana daga cikin alkawarin da shaitan zai dora mutum akai akan ƴaƴansa shi ne mutum yana da kudinsa sai ce bari ya sha lahaula sai ya yi abin da ya ga dama a kan ‘ya'yansa mutum ya ɗauki kudade masu yawan gaske waɗanda za su iya masa shi kansa amfani ta wani wurin su yi wa ‘ya'yan amfani ta wani wurin ballantana waɗansu a waje amma sai ya ce tun da kuɗinsa ne sai abin da ya ga dama zai da shi ya kashe kuɗi not counting in millions but in billions kawai saboda ya musu birthday party wannan yana daga cikin wauta daga cikin wa'iduhu wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura duk wanda kaga yana irin wannan to akwai tsoron tayu dama wa sharikum fil amwali wal auladi ta kama shi dama tare da shaytan aka samu dukiyar don haka dole shaytan yayi dictating ya za a kashe dukiyar tare da shaytan aka samu yayan baka dole shaitan ya faɗi yaya za a yi da ƴaƴan kuma dole yadda ya faɗa haka za a yi amma wani abin idan wani ya yi kai kanka ka tabbatar da cewa in dai mutum kansa ɗaya ne bai kamata ya haka ba amma tun da kan ka annahu rubusu shayatin to sai a haɗu sai dama decision makers a cikin al'amarinsa akwai rabon shaitan Allah ka raba mu da rabon shaitan wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba komai ne shaitan yake wa mutane alkawari da kururutawa ba sai dai yaudara da kuma rudi wanda kuma bi rudin shaitan zai zo ya kuka da kansa to shine Allah madaukakin sarki yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma ka sani shaitan ba kowa ba zaka iya da shi ba shi yasa Allah yace shi kansa shaitan fa ya ce wa ubangiji illa ibadaka minhumul mukhlasin ba fa zan iya da bayinka waɗanda ka tankade su ka tace su ba su kan ba zan iya da su ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun shaitan yana da dama akan waɗanda suke bin sa ne idan yayi gaba shaitan akwai wanda zai yi gaba sai mutum ya biyo shi shine faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaohu akwai kuma wanda shine zai yi gaba sai shaitan ya biyo shi baya shine fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin kasan mutane a cikin harkar shaitan hawa hawa ne akwai wanda shi kansa sai yayi gaba kafin shedan ya biyo shi baya kama sanin shaytani id qala li lisani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shedan ne ba shedan in ya bata wani ya ga ya bashi sai ga har ya wuce shi sai ce kai ni fa ina tsoron Allah sai ya koma sai ya bar mutumin shi kadai to wannan shine fa atba'ahu shaytan duk wannan tsiyar ta shaytan wallahi akwai inda yake tunawa da Allah shi ma sai yayi wa'azi wa mutumin nasa ya ce kai ka ya hankali ba sai ya koma sai ya bar mutum a wurin amma fa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha amma karshe sai sun shiga wuta da shaytan din da wancan din wannan shine inna ibadi laysa laka alaihim sultan ka sani akwai bayina fa waɗanda ba za ka iya samun dama a kansu ba to shine Allah ya ce mana wa kafa bi rabbika wakila wannan ya nuna mana shedan ba mai iyawa da shi sai wanda Allah ya taya shi wallahi ba za mu iya da shedan ba sai dai kawai Allah ya iya mana wannan shine darasin yau ta yaya ake iya wa shedan wa kafa bi rabbika wakila Allah ce ka dogara da Allah kawai in kana so ka rabu da shaidan amma in ba Allah ba ba wanda ya isa ya fada da shaidan saboda shaidan fa ba sa'an fadan dan adam bane saboda kun ga yadda suka kaya da babanka kuma ƙarshe sai da yi dariya wa babanka dukkan hikima na ƙwaƙwalwa da dukkan ilimi na basira da dukkan ƙarfi na gangan jiki Allah ya tara wa annabi Adam daga cikin iliminsa da basirarsa ne fa har yayi lacca wa mala'iku wa allama Adam al-asma'a kullaha duk abin da kake gani a duniyar nan kafin yanzu wani ya sani ko ya binciko ya gano sai da annabi Adam yayi bayani a kansa wa mala'iku tara mala'iku Allah yayi yace na ce ku masa sujada kun ce me yasa ni kuma na ce muku akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba sai ce ya adamu an bihun bi asma'i ya adamu yi musu lecture sai ba da lecture falamma an ba'ahum bi asma'i duk abin da yake duniya da duk binciken da duniya za ta zo ta yi akan wani abu da zai iya amfanar da ɗan adam sai da ya gama faɗa tun kafin ɗan adam ɗin ya shigo duniya kana tsammani za a yi wani mai ilimi irin wannan amma wallahi shaidan sai da ya kada shi a ƙasa duk wanda ya iya maka wayo ya raba ka da dukiyarka ka koma talaka ka san wanda ya fi ka wayo duk wanda ya iya wayo ya raba ka da gidanka ka koma homeless ka san ya fi ka wayo duk wanda ya iya wayo ya raba ka da abun hawanka ka koma tafiya a ƙasa ka san ya fi ka wayo wanda ya maka wayo ya fitar da kai aljanna ba kuma da ya fitar da kai bai ce ka tsaya a waje ba sai ya kawo ka duniya kawai zai ga ka a haka ka tabbatar da cewa ya fi kawayo shi yasa ba mai iyawa da shi sai Allah sannan tun daga wancan lokacin da ya gama da babanka ya fito da shi suka shigo duniya suka wahala kuma aka ci gaba da wahala har yau ana wahala kuma inda aka fitan nan a tattau ba za a sake komawa ba wallahi in dai a nan duniya ne ba wanda zai iya sake shiga aljanna sai dai an mutu la tadkhuluna aljannata hatta tamutu ba wanda zai sake shiga aljanna sai an mutu amma da ranka kiri da muzu a yanzu ba kai ba aljanna sai dai ka gani a mafarki to daga lokacin zuwa yanzu mutum nawa shedan ya batar saboda haka yanzu in ana magana mai working experience akan batar da mutane akwai da ya kai shedan to in ya zo wurinka akwai ta wahala shi yasa Allah ya ce wa kafa bi rabbika kawai ka dogara ga Allah in kana so ka samu tsari daga shaytan ba wanda zai iya maka sai Allah shi yasa mutumin da ya ce maka ai ni na fi karfin shaytan to ka ce ga lamba ɗaya cikin fasinjojin sa kana fara jin cewa wai kai yanzu ka fi karfin shaytan to kai ne fasinjan farko a cikin motar sa ya gama da kai kenan da har kake jin cewa ka rudu wai kai ka gama da shaytan shi yasa magabata ke cewa ɗaya daga cikin jarabawar da shaidan yake iya yi wa mutum kamar da ya tabbata cikin wasu atsa shine shaidan sai ya barka ba kai ustazu bane ba ka kibinsa ba ba yayi da kai ka ka kauce ba to sai ka zo mutuwa sai zai ce maka na zo ne mu yi bankwanawa ne ha kuka na Allah ne nayi nayi nayi da kai na kasa gamawa da kai to kana jin wani iri sai ka ce kai ai kaza kaza kaza to wannan din shine ramin sa na karshe da yake so ka fada ka ji kanka cewa kai ka isa ashe ba Allah bane kana yin wannan sai yasa sai ka mutu akan cewa kai kana tsammani kai ne da dabarar ka ba Allah bane abinda zai maka na karshe kenan to a daidai lokacin ne ya ta al-Imam Malik da waɗansu malamai suka yi istinbati cewa idan ka zo cewa mutum ya yi kalmar shahada da annabi sallallahu alaihi wasallam shi lakinu mautakum la ilaha illallah kada ka rinka ce masa kace la ilaha illallah sai dai kai ta faɗan kalmar shahada har ya amsa suka ce saboda daidai lokacin da kake ce kace ta yi wushe dan kuma ya zo yana ce kace ba Allah kace baka yadda da Allah ba to kai kuma a daidai lokacin yana so ya ce wa shaidan ba zan faɗan ba ko kuma ya ce la shi yana yi da shaidan ne kai kuma ka ce ka ce la ilaha illallah kuma ya ce maka la kai ba za ka ga shaidan din ba sai ya ɗauka sai ka ɗauka da kai yake yi yana ce ka ce la ilaha illallah kai kuma kana ce la kuna fahimta shi yasa imam mali ya ce kar ka ce ka ce sai dai kai ta faɗa ko zai amsa sauran malamai suka ce a'a suka ce ka ce din wannan maganar bata tabbata ba duk wanda Allah ya bashi dama inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah zai bashi dama ya fada kuna fahimta wannan wai duk abin da ya kai ana ta wannan sabanin fadan ya nuna maka shedan fa ba zai hakura ba sai ga an cire ranka tukunna don haka wa kafa bi rabbika wakila karatun da yake da muhimmanci mu yi a yanzu shine wani babi da ibn al-qayyim a cikin littafin madarijus salikin baina manazilin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da yayi akan madakhilu shaytan li igwadil insan matakan da shaytan yake bi wajen bakar da mutum ba Allah ya ce da shi ya bashi dama ya zo da rundunarsa ta sama da ƙasa ba to idan ya zo me zai maka bari ka ji mataki-mataki da yake bi wa mutane in ya bi matakin farko ka faɗa shi kenan ka gama in baka yi ba sai je na biyu in baka ci ba sai je na uku haka haka har sai zuwa mataki na bakwai waye zai iya tsira daga waɗannan gaba ɗaya mataki na farko iz qala lil insani kfur shine yazo ya ce maka ka kafurta duk kafiran da kake ganin su a duniya din nan suna kan addini irin na shedan ne illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafiri don haka iblis da yake kan addinin kafirci yana so kowa ma ya zama kafiri don haka idan ya zo mataki na farko da zai kai shine ya kafirta mutane duk waɗanda suka kafirta shikenan shedan ya rabu da su wanda sun ga ya gama da su ba sai ya zo ya sake sa su wani abu ba duk abin da kaga suna yi ya riga ya buɗe musu ƙofa da kansu je su ce ba sai ya zaina sake ingiza su ba kuna fahimta menene mafitan shedan a cikin wannan wannan yana hannun Allah in Allah ya buɗa wa mutum sai ya fito daga cikin kankin kafirci na shedan sai ya koma imani wannan kuma shine buɗe kunnen mutum ya iya ji wa'azi amma wanda Allah bai nufe shi ba in ana wa'azin musulunci ma ba zai saurara ba wanda Allah bai sa yana da wannan rabon ba har ya mutu a kafirci zai mutu duk kuma wanda ya yarda ya mutu yana kafirci to wannan faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ya riga aikin sa ya baci kuma falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftanani da a ce yana da duk duniyan nan zai bayar domin ya zama fansa Allah ba zai karba ba sai ya shiga wuta hanya ta biyu idan shaidan ya gaba ka kafurta ba shine sai ya zo maka ta hanyar kai musulmi ne amma sai ce abin da ke cikin musulunci bai ishe ka ba a ƙara wani shine bid'a yawwa ka zo ka samu an gama komi manzon Allah sallallahu alaihi ya gama komi sai shaidan ya rinka gaya maka cewa wannan na annabin sallallahu alaihi akwai dan gyaran fuska abu kaza ma akwai falala saboda wane ne ya faɗa wane kuma babba ne sai ya sa ka a kafirci zai sa ka kasa wa Allah kishiya ne wannan kuma sai ya sa ka sa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya kuma wallahi ai ta faɗa da kai akan wancan mutum kuma ya iya ɗora maka ka rinka ba wa mutumin nan irin abin da ake ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin fushin da ake yi idan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama haka za ka rinka yin fushi idan an zagi wani kafin irin tsananin kaunar da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi kuma zai rinka kaunar wancan haka kawai ba shi ba annabi ba shi ba dan zamanin annabi ba shi bai ga annabi ba bai ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi haka kawai mutum sai ga yana ta bata rai wai an zage shi kuma da za ka ce ba ka yin wancan sai ransa ya ɓaci da kai amma shi kuma ya san baya yin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu abu zai ɗauki hadisi a Bukhari inda ya iya ko a Muslim in ya iya ya ji an ce ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai ce ba za a yi irin wancan ba irin na wane za a yi kuma ya tsaya ya kabe akan haka kuma ya ce na wanen ya fi daraja akan na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka koma gefe kuma ya ce wane shi kuma ya zagi manzan Allah to wannan shi ne ɗaya daga cikin hanyoyin ihwaku shefa idan ka ga mutum ya shiga wannan to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ya shiga cikin alladheena idza asabatu musibatu saboda ba wata musiba da ta wuce musiba a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam babbar addu'a sai ita ce wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sa musibar mu ta zama a cikin addini ne ake rigima da mu a yi rigima da kai akan kudinka a yi rigima da kai akan matarka akan wacece amma akan addini kuma ga gaskiya ka kita kuma mutum ya ke kasa kasa ya ta faɗa yana ta kumfan baki to wannan yana ɗaya daga cikin turuku ihwa'i shefa hanyoyin da shedan yake batar da mutum Allah ka tsare mu da wannan bata hanya ta uku da shedan yake shigarwa mutum shine baka bid'a amma sai dora ka akan kaba'ir shine aikata laifuka na sabo ko sabo na gabobi ko sabo na zuciya ko sabo na harshe ko kuma boyayyen sabo irin wanda mutane ba su dauke shi sabo ba mutum yana aikata sabo ana masa magana yana ce inna la gafurur rahim mutum yana aikata sabo yana cewa ai zan tuba yana aikata sabo yana ce ba na yi kalmar shahada ba kowane irin laifi mutum yake aikatawa ba ruwansa tunda an ce Allah mai gabara ne mai jin kai shi ko Allah madaukakin sarki ya ce yana karban tuba ne ga irin waɗanda walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu Allah baya son mutum yayi laifi kuma yana kekasa kasa akan laifin yana gani kamar ba wani abu bane ko kuma shedan in bai barka kayi laifi irin na fili wanda kowa ke gani ba sai kai ta yin waɗansu laifuka a irin waɗanda mutum bai ɗauke su kamar manyan laifi ba ne kamar giba shi ba zai sata kuɗi ba ba zai yi zina ba ba zai sha giya ba amma aka tashi taɗin wani aka sa chapters tare da shi za a yi kuma ta yi babban mutum ne ko ma malami ne ko wani mai daraja ne amma zai ta yin magana da mutane yana ta kwashe ladarsa ana basu wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin ihwa'u shaytan zai iya in a karatu ne in ya karanta ayar ko hadisin ya rinka gaya muku giba ba kyau amma shi yana ta yi shi bai tuno cewa shi ma fa yana yi ba ko kuma zai iya jan hadisai da ayoyi akan ƙarya ba kyau amma yana fara magana in yayi jumla ɗaya biyu uku sai yayi ƙarya duk wannan yana daga cikin hanyoyin igwa'u shaytan sai mutum yana laifi shi bai ma shi bai gana sa ba kwata kwata amma baya baya baya shirka baya shan giya baya zina baya sata baya manya-manya abubuwa na fili amma ga waɗansu abubuwa su ma kaba'ir din ne amma shi kwata-kwata hankalinsa bai je kansu ba idan shedan ya biyo mutum irin wannan to haka shedan zai yi ta tura shi ta yi ma hatta yukta ba inda Allah kazzaban har aje a wurin Allah a sashi a cikin rajistan makaryata shi bai sani ba ya dauka yana cikin wa yahsabuna annahum yuhsabuna wa hum yahsabuna annahum yuhsibuna sun'a Allah ya tsare mu hanya ta hudu da shedan ke bin mutum shine idan ga ba kafirci ba bid'a ba kaba'irai sai ya dora ka akan yin sagadir shine kananan laifuka kuma sai ka rinka rena su a madadin kowane laifi in ka tuna da girman Allah sai ka ga girman laifin shi ba ruwansa ganin karantan laifin yake yi ai alladina yashrabuna kaba'iral ismi al-fawahish illa lam sai mutum ya rinka daukan su ba komai bane to su kuma kanana kanana nan da kake gani in suka taru suka yi yawa su suke zama manya musamman kuma in ya hada tare da rena su laifi idan kayi akwai karami amma in ka tuna da girman wanda ake sabawan ai babu karamin laifi to wannan shine hanyar shedan ta hudu kenan shine dora mutum akan sagadir shi ba zai yi kaba'ir ba amma sai ta yin sagadir kuma sai ya sake a cikin su hanya ta biyar ta shedan ita ce ya tsallake waɗannan guda hudun amma sai ya ɗora shi akan al'iksaru fil mubahat abubuwan da halal ne fa amma sai mutum ya faɗaɗa a cikinsu ya wataya a cikinsu sai zama baya da wara'u ballantana a ce yana da abin da ake kira zuhudu sai rinka faɗaɗawa a ciki sai zama da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ci ku sha wala tusrifu kar ku israfi shi kuma sai zama zai ci ya sha amma sai na wuce gona da iri wajen abin da iya bukatarsa ya halatta ya amfani da shi yadda yake so amma sai ta wuce gona da iri to sai shaitan ya saka nan ba zai iya kwasan ladanka ba amma sai ya hana ka kuma nemo lada kuna fahimtar wannan saboda in kana ta iksar a cikin mubahat ai ba ka samu lokacin da zaka nemo lada ba saboda mubah da zai iya baka lada shine gurgudun ma ya suddu ma ta suddu bihi hajatak amma kana wuce wannan wannan kuma ba na lada bane kuna fahimta ko ma yu'inuka ala ta'at shine abin da zai iya samar da lada amma duk abin da ba haka ba sai mutum ya tayi sai ya zama tunda ya tunda ya kasa hana ka yin laifi to sai ya hana ka amfani da lokacinka domin neman lada kuna fahimta ko misali mutum ya zauna ya ta hira shi ba zai faɗi haram ba ai hira ba haram ba a cikin hirar kuma alheri yake faɗa amma zauna ya ta hira a madadin ya zauna ya ɗauki sauran lokacin ya je bacci ya huta saboda ya samu sauƙi a madadin ya je ya ɗauki ƙur'ani ya karanta a madadin ya je ya yi bacci saboda daga baya ya samu dama da zai tashi amma sai zo na ta surutu har can dare ya yi ya yi ta ca wannan dukansu ba in halal yake yi idan haram yake wannan duk mun koma can baya ne amma dukansu na halal ne amma sai ta ɓata lokacinsa akan kalle-kalle da kalle-kallen abubuwa na mai comedy ya ta dariya dukansu idan halal zalla yake gani fa kenan shine nan in ya koma haram wannan yana can baya ne in ya koma cikin saga'ir yana baya ne amma nan duka halal ne zalla amma a madadinsu yanzu kaga bai samu lada ba saboda shedan damuwarsa in ma ba za ka nemo zunubi ba to kar ka samu lada hanya ta shida ita ce sai ya dora ka idan ka ce ba za ka rinka iksar fil mubahat ba ka ce kai sai kai aikin addini sai kai amfani da lokacinka to sai ya yi ƙoƙari in ka zo yi ɗin sai ya barka ka rinka yin almahdul a kan alfadi ka rinka yin almarju a kan arraji sai a samu abuwa guda biyu ɗaya shi ya fi lada ɗaya kuma ladan kaɗan ne sai ɗora ka akan yin mara lada da yawa kuna fahimta ka ce sai ka nemi lada to tun da ya kasa sa ka kai ta yin abin da suka halatta ka kasa ka ka samun lokacin da zaka yi da'a ka ce sai kai da'a to sai iya kokarin sa yasa ai kowace kowane abun da'a akwai mai kyau akwai mafi kyau alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu to shi sai zaka kabi hasanahu ba ahsanahu ba idan sallah ne zaka yi na nafila ai halatta ai nafila ko yaushe to sai sa ka yi walaha sai kai tai misali a madadin walahar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta wuce raka'a takwas kai kuma yake ta sallah har rana ta yi kana sallah ai ba za hana ka sallah ba tun da lokacin yin sallah ne amma ba zai barka kai rawatib ba na kafin azhar da bayan azhar kaga na kafin azhar din nan hudu kadai ne na bayan azhar biyu kadai ne ba zai barka kai wannan ba ba sai kai ta yin wancan wancan din ba lada ne akwai amma ya kai wannan a to duk abin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaga ya bulada ko shi ya yake yi ya bulada to sai ba zai barka kai wancan ba ko dora ka ka dauki abin da aka yi sabani akai sai ka bar abin da ba a yi sabani akai ba sai zama kullum da dai kai salatu tasbih amma ba za ka yi wutiri ba wannan salatu tasbih kuma wutiri kwaya daya ya fi shi sannan nafilolin da ake na cikin dare na kiyamul lail ya fi shi saboda shi kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kamar yadda ibnu al-qayyim yace kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi raka 40 in ka hada da sallolin farilla da sallolin nafila da rawatib da sallolin dare in ka hada su duka kullum raka'a 40 yake sai zama kai sai ka fita daga cikin 40 din nan sai ka je ka dauko su kai tai kuma ba sa cikin wannan kuna fahimta ga istighfari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ya faɗi sayyidul istighfar wanda za ka yi kwaya ɗaya fi duk istighfarin da za a yi a duniya kai kuma ya ka ɗauki wani istighfari sai ku yi ta yi sai kun yi guda dubu ko ka yi guda nawa kai kanka astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban istighfari kaf shine ka ce Allahumma mene Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai wannan sai ka mutu a ranar zaka shiga aljanna in ka yi wannan sai ka mutu a cikin daren za ka shiga aljanna to sai ba za a barka kai wannan ba sai a koya maka wani sai kai ta yi wancan ɗin fa ba haram ba ne yana da kyau istighfari ne amma wannan kwaya ɗin duk ya cinye waɗancan sai ba za a koya maka wannan ba sai a koya maka wancan wancan ɗin ba laifi ba ne amma shi da wannan iri ɗaya ne shi ne sai a ɗora ka akan almafdul sama da ka ɗauki alfadul akan almarjuh sama da ka ɗauki arrajih Ƙofa ta ƙarshe ta shaiɗan shi ne in ka ci waɗannan jarabawan duka kai ahalus suna ne tsantsa. Komi Allah ya ce annabi ya ce, sallallahu alaihi wasallama ga ɗangalallen wando ga gemu ga aswaki. A shi kana tafiya kana sun ya haka. Inna Allah ba asabiri. To shaiɗan in ya ga ba yadda iya da kai sai ya koma cikin ayan nan wa ajli ba alaihim bi khaylika wa rajlika sai je tara rundunarsa sai ce ku zo mu yaƙe shi kawai wannan ba zai ji lalama ba wannan baya jin magana ku zo mu yaƙe shi don haka sai shedan ya je wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin sai je samu waɗansu 'yan iskan gari sai ce kawai ku je ku tare shi a hanya ku kyaɗa shi ko je samu wani ɗan tasha wanda baya da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa sai kawo rigar malanta sai ya sa masa sai ya zo cikin social media ya ɗura maka a shafi kuna bayuta inda karatun ne aka bashi a ce zo ka yi karatun ba zai iya karatun ba amma ya iya aikin shedan ya iya ashariya ya iya zagi da waɗanda suka mutu da waɗanda suke raye duk zai hada su ya zage su to sai shedan sai ya turo shi sai ce je kai mun fada da shi wannan shine yusallitu alaihim junudahu sai je ɗebo rundunarsa sai ya turo maka ko malami mai wa'azi na gaskiya tsakaninsa da Allah yayi nasiha 'yan siyasa su ce za su yi faɗa da shi saboda da su yake yi su sa shi a gaba ko malami da yake wa'azi na gaskiya tsakani da Allah akan aji tsoron Allah su kuma waɗanda suke gani yana shiga musu ƙafa su kuma su zo su ce za su take masa burki ko ɗan uwansa malamai ya sabo ya su shiga cikin wasu wanda suke da hasada su yaƙe shi kawai dai ya sa maka 'yan adawa وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا sai a samu waɗansu daga cikin azzalumai su haɗa baki da waɗansu sai su taru su yi faɗa da kai sai su yaƙe ka kai kana son gaskiya su kuma suna faɗa da gaskiyarka wannan shine makamin shaidan na ƙarshe shine ibnul qayyim yake cewa annabawan Allah sun tsallake duka guda shida na amma ba su isa su tsallake na bakwai din ba shine babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da shedan ya turo masa rundunoni suka yi fada da shi shine in ya ga ba zai iya da kai ba to akwai waɗanda za su iya da kai wace irin wahala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sha ba wace irin wahala ce annaba ba su sha ba gashi nan a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sharrin shedan ya fi kowa fa a duniya farin jini a garinsu lokacin duk garinsu ba wanda yake tashi a farin jini irinsa har aka daina kiransa da muhammad ana kiransa amintacce kowa ya aminta da shi amma ranar da aka nada shi annabi sai wani zakankurin mutum ya ce da shi ina ma da ina nan lokacin da za a kore ka a garin nan ya ce ni din za a kore ni a nan garin ka san abin da ake kira na kuwa ka san mutane na yadda suke yi da ni awa mukhriji yahum ni din ne za a kore ni yace ayya ai babu wanda zai zo da abin da zaka zo da shi din nan illa rudi a ce dole sai an yi adawa da shi kuma sai an kore ka baka isa ma ka zauna a garin nan ba an yi haka ko ba a yi ba rundunar waye shedan to shedan ya ga ba zai iya da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ai zai iya da su Abuja sai ya turo su a kansa wannan ne ba wanda yake iya tsira daga gare shi to kai iya kokarin ka ya zama kun kai iya nan kai da shaidan iya nan kan dama ba za ka iya ba to nan kan sai dai ka bar shi da Allah to nan shine inda za a koma wannan Allah ne kadai zai iya maka wallahu ya asimuka minan nas su mutanen nan da shaidan zai turo Allah ne zai tsare ka daga su inna ma zalikumu shaytan yukhawifu awliya'a fala takhafuhu kar ku ji tsoron su kuna fahimta to sai kuma cikin al'amuran mu na yau da kullum akwai wurare da shari'a ta koya mana yadda muke neman tsarin Allah daga shaytan don kar ya shiga maka cikin harkar ka daga irin wannan shiga da kadan da kadan ne zai zo ya kai ga har ya zai maka illa har ka zo ka samu kanka a cikin inda ba ka tsammani cikin ɗaya daga cikin guda shidan farkon ga abin da ya zo daga koyarwar alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan yadda ake neman Allah ya tsare ka daga sharrin shaidan don shi da zai fassara mana wa kafa bi rabbika wakila Allah ya isa shi kaɗansa da zai iya zama abin dogara ya raba ka da sharrin shaidan ga wurare guda goma sha biyar da a musulunci ake neman Allah ya tsare ka daga shaidan don kar ya samu ya yi galaba a kanka cikin waɗannan matakai na farko shine duk lokacin da za ka karanta alkur'ani Allah ce ka nemi tsari daga shaidan wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim me yasa saboda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyatihi kowane manzo da annabi da aka yi a baya in ya zo karatu sai shaytan ya so ya tsa baki a cikin karatu don haka Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi karatu ka fara neman tsari daga Allah ya tsare ka daga shaytan to kai ma sai kai haka wuri na biyu shine duk lokacin da ka zo yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon sallah bayan yayi du'a ul istiftah sai ya nemi tsari daga shedan kafin ya fara karanta Qur'ani yana cewa a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim kafin ya karanta Fatiha yana yin wannan a asirce ne wuri na uku shine idan kana cikin sallar sai shaidan ya zo ya shiga cikin karatunka sai ka nemi wani wuri karasa gaba ɗaya shaidan yana iya yi wa mutum wannan yana da haddasa mai kyau amma sai shaidan ya zo ya rikita masa saboda yana so ya faɗi abin da Allah baya so to shine wani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ce ina yin karatun alkur'ani a cikin sallah amma sai wani lokaci sai in tsaya sai in ji na rasa kwata-kwata sai shaidan ya rikita mun harshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shedan ne daga cikin ƴan tawagan shedan sunansa khinzam shine mai cin tilawa ke yace in ka ji shi to kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku a gefen hagunka kana tofawa yace da nayi haka sai Allah ya raba ni da shi wuri na hudu shine duk lokacin da kaji shedan yana kama ka fisga kai lokacin da kai kanka kawai za ka ji zuciyarka kuma ba daidai kake ba kai ma kawai tsoron kanka kake yi in ka ji irin wannan kawai ka rika ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim shine kuma wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wuri na biyar shine idan ranka ya baci kai fushi irin fushi mai tsananin nan wanda za ka iya ɗaukan mataki da mai hankali reasonably bai kamata yi ba to shi ma irin wannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan wani mutum da ya kushi ana rirrike shi ya tsira ta zage zage da wani sai ce ni na sani da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya daina jin abin da yake ji sai aka ga masa aka ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce ka dauka ni mahaukaci ne ani ba mahaukaci bane yake faɗa a'udhu billahi da mutumin nasa yana nan ne ba zai bar shi ya faɗa ba wuri na shida shine duk lokacin da ka yi bacci sai ka yi mummunan mafarki in ka yi mafarki mummuna wanda kara zana kaga baka so nightmare to kana farkawa shi ma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku kana tofi ta hagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim tu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofe shi kun fahimta ka ce kuma Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarkin wuri na bakwai shine lokacin da ka farka daga bacci a razane ko da ba mafarki kai ba sai ka zabura ka farka ka san wani lokaci ana irin wannan sai ka ji kawai ka razana ka tashi to shi dan da yake so ya razane ka shi ma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna fahimta ba kalmar shahada ake a irin nan ba ba inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fiskar shaitan ne wuri na nawa na takwas shine duk lokacin da zaka shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga masallaci ya ce a rinka cewa a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سلامك بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك wuri na tara shine duk lokacin da kaji kukan jaki ko kaji haushin kare idan da daddare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ji kukan zakara to ku roki Allah alala saboda ya ga mala'ika ne amma kuka ji jaki yana kuka to ya ga shedan ne in kuka kare yana haushi ya ga shedan ne sai ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wuri na wuri na goma shine duk lokacin da ka ganka a wani wuri da ka dan ji tsoro ko ka hau mota sai ka ji ka baka yadda da mutanen nan ba ko ka samu kanka a cikin wani daji ko kana tafiya a hanya sai ka ga kai kadai ne ka fara jin tsoro shine man da zala manzilan ko ka shiga wani wuri an kira ka wani bitin sai ka ga baka yadda da mutanen ba to kawai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq shedan ba zai samu dama ya sa su su cutar da kai ba in Allah ya so wuri na goma sha ɗaya shine lokacin da ka zo shiga banɗaki annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai shiga banɗaki yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'is saboda wuri ne na zaman shedanu wuri na goma sha biyu shine lokacin da mutum ya ji wani ciwo a jikinsa yana neman magani yana neman waraka irin ka ji suka din nan ba kuna jin wani lokaci irin wannan ba wani ciwo suddenly kawai sai ka ji ya zo ya rike ka to shaitan da yake so ya tsikare ka to annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka ɗora hannunka a inda yake maka ciwo sai ka ce bismillah bismillah bismillah sannan sai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhi sau bakwai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhi wuri na goma sha uku shine duk safiya da duk marece da kuma kafin kai bacci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kullum idan ka tashi da safe da kuma da yamma ka ce Allahumma fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشر الشيطان وشركي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan da safe kai wannan da yamma kai wannan in ka kwanta kafin kai bacci wuri na sha hudu shine idan kana da idan aka zo kwanciya da iyali wannan ka ai kowa ya iya ba ku iya ba to ku amsa ina faɗa kaji wacce yana faɗa ku amsa wannan addu'ar Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo tarawa da iyali in bai karanta wannan ba tare da shaytan za su tara da iyalin to kuma kaga za a samu wa sharikum fil amwali wal aulad sannan wuri na karshe na goma sha biyar shine in an haifi yaro to kai ta nema masa tsarin Allah kar shaytan ya kama maka shi saboda kar ya samu wal auladi kar ya rika tarayya yana kana bada umarni yana warwarewa kana hanawa shi kuma yana sawa shine kullum annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗora hannunsa akan kan ‘ya'yansa jikokinsa yana musu wannan addu'ar yana cewa u'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kai ma kai haka wa ɗanka ko wa ‘yarka u'izuki ko ‘ya'yanka guda biyu u'izukuma ko ‘ya'yanka duka ka ɗora hannunka a kansu kana taɓawa duka ka ce u'idukum na fata an gane waɗannan matakai guda goma sha biyar su ne abubuwan da suka zo mana a cikin shari'a ko waɗansu daga cikinsu daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama a kan neman tsari daga shaiɗan Allah ka raba mu da shi inna ibadai laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan sannan